اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقدار الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة ألا يرك على قول بني إسرائيل نعم بما يذكر دعمنا لا أمتا بعد باينا وبعثنا مك أيكو به التبات عن الغيبة hakamna muka tayar da minhum daga cikinsu isna ya shira na kiban waƙo guda goma sha biyu min kulle sufin na ƙibon kamar na ka san a tarihi can annabi yaƙubu yana da yaya goma sha biyu na magana annabi su bai nera ya to hada shi da kawkaba mai shamsu da kamar da irin mai zafi to su ne suka zo har zuwa lokacin annabi musa su goma gida goma sha biyu ɗin na su ne har zamanin annabi musa to shi ne Allah ke cewa ya karbi alkawari daga cikin su ce Musa a zaɓo wani mutum da daga cikin waɗannan gidaje dukka min kulle sibɗin na kibon ya kono wanda zai kasance kafilan mai tsayawa ala kawai bisa mutanensa bil wafa'i bil ahdi da cika alkawari tausikatan don amintarwa alayhim akan su wa qala lahu nabiyyu annabiyyu yace masu وقال لهم الله ألا يتمسوا إني معكم ni yana tare da ku mil aini da taimako wa nasir da nasara ni ma kamtumu salata wallahi in kun sai da sallah wa taitumu zakata ku kafa da zakka wa amantum ku kafa da gaskiya bi rusuli da manzannina wa zartumuhum kuka taimake su wa ƙararrun tumulla kuka ba Allah rance karnar rance ya zana mai kyau ya za a ba Allah rance bil in baki da ciyarwa bi sabili a cikin gabarkin Allah duk sanda aka ciyar saboda Allah an ba rance Allah ce in kun yi haka laukafiran na da sannu zan kankare an kun gabarinku sai a cikin munanan ayyukanku wala udkhilannakum wallahi zan shigar da ku jannatin gonaki tajirimin ta ce lanhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta mana ruwan ƙorama majazi ne a ce ƙorama na gudana ruwan ƙorama ne shi ake ce majazi waman kabar wanda ya kafar cewa allah ba da zalika bayan wancanan kamin sake alkawari min kun daga cikin ku ba kan zalla ke kaya bace sawa a sabili madaidaicin hanya a tsatsare kan sa ya kuskure matabarkin gaskiya wasawa'u da ya ce sawa'u sabilin nan fil asali a cikin asali alwasadu matsakaici Allah ya karbi annan alkawari da su ba na kalin misa ka suka kwanci alkawarin na qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce bi ma na qadhihim misaqahum saboda walwalewar alkawarin da suka yi ne ma din nan za'ida ne fa bi na qadhihim sai ce ma za'idatu saboda sakamakon walwalewar alkawarin su la'annahum muka la'ance su abannahum ma'anar la'ana nisan da gabarin rahamar Allah ya ce mun nisan ta su gabarin rahamar mu wajen na muka sanya kulubun zuciyoyin su kace ta musashiya latari na ba ta taushi da kabuli don karban Allah imani ya harrabu wani kalma suna canza kalmomi alladi bi taurati wannan da a cikin attaura min nati muhammadin na sifan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an na gairi da waninsa an mawaji gabanin wuraren ta allati wacin nan wala allahu alaihi wanda allah ya sanya kai ayyubaddilu na suna musa ya su canza siban annabi wanda su hazan sun manta sun bar wani rabo nasiban rabo amma zikiru daga abin da aka yi masu wazi ko umiru aka ware su biyu da shi fit taurata a cikin attaura min ittiba'i muhammadin nabi ya ga annabi muhammadin in ya bayyana wala tazalu tadalu ba ta gushewa kada manzance ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gushewa tadalu kana in kaya ala kha'inatin min bisa ha'in shi daga cikin su min kalil ali rawar wani alkawari wa gairi da wannan su illa kalilan min wa sai kaɗan daga cikin su ma'ana Allah yana gaya masa cewa ai sun yi alkawari za su bi ka za su bi an littafin ka in ka bayyana su ka warware yanzu ma an kayan alkawari da su warware ba za su yi za ka yi ta ganin warware alkawari sai kaɗan daga cikin su wanda ya musulunta fa'an fa'an ka yafe masu wasu ka kau da kai inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa za wannan mansuhu bi ayati sayf wannan barkon musulunci ne kullum sai a ce ma annabi ya hakuri ya hakuri amma wannan aya da ya ce ka yafe masa ka kau da kai an ɗauke hukuncin shine ce mansuhu an yi nasinsa da ayan ana karantawa amma hukuncin ba shi shi yake ce mansuhu wa min alladhina qalu akwai daga cikin waɗanda suka sai kalu inna nasara suka ce mu nasara ne muta'alliqun bi qawlihi wa akhadna mithaqan wa mulki alqawlin su kama akhadna ala bani isra'ila kama inda muka rike alqawli ga bani isra'ila yahudawa wa nasuwa zan su ma sun manta rabon ma zikiri da abin da aka musu azi da shi littaura bil injili a cikin anjila min al imani na imani da annabi wa gari da wannan sa wata kalu suka warware almi zaka na kawari magana yana mai nomin adawa ta sai muka aukar da gaba tsakaninsu wani magana a da biyayya ila yau da kiyama ta zuwa ranar kiyama da tabarrukin da rarraban zuwa tilafi a wa'ayin da sabawan soye-soyen zuciyarsu da kullum zakatin duka birhura kowace yanki tana kafarta yar uwarta nasara su su ce su zagi yahudawa yahudawa masu zagi nasara kalatin yahudu na isa tun nasara ala shayin وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وسوف تستنوي فينبئهم الله Allah zai ba su labari min ayarati a layara bi ma kanu da abin da suka kasance ya suna wanda suna aikata wa mai jariyin zai masa kai ya a kansa ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi yahudu kenan da nasara kan ja kuma rasuluna manzamin muhammadu ya zo muku yi bayyana da kuma yana bayyana muku kasiran yawanci amma kuntun daga abin da kuka zance ta kuna kuna boyewa ta fitumuna min alkitabi daga littafin attaura wa linjili da injila ka ayatar rajmi kamar ayan jifa da yake a cikin attaura suka boye wasu fatihi da sifofin manzan Allah da yake cikin attaura da sun boye to alkur'ani zai tona bayyana muku wani abu yana yafewa an kasirin gabanin yawancin min zalika daga wancananka wala yi bayyana hu bai bayyana shi islam ya kun biyu maslahatun illam tilahaku dun ba wani maslaha bayyana shi sai dai kun yi tarko kan ja ku min lahi nuru haƙiƙa haske ya zo muku daga allah hasken nan wa nuru nabi shine hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabun da littafi alqur'ani kenan mubinin mai bayyana wa bayyana zahirun ya dibi Allah wa Allah yana shiryarwa bil kitabi da littafin nan man ittaba wanda duk ya birwa na hoyar dan Allah bayan amana ya ba da gaskiya wato ya bi subul sabali salami ta barkin zaman lafiya da lika salamati wa yarju yana fitar da sunan zulmati daga zalincin kafirci ila nuru zuwa hasken imani bi izini da nufin Allah bi radati wa ya dimina shirye da su ila sirarin zuwa ta barke masa gina madaidaici shi ne dinin islam ya dinin musulunci da karkabarar ladina kalu hakika waɗanda suka ce inna allah allah shi ne masihu ɗan maryama karkabar sun kafurce hai su ji allo inda suka sanya isa ɗan maryama ilahan abin bauta shi ne allah homul ya ya su ne ya akubiya lullunka su kashe kashe ya akubiya suka ce su ne allah birkatun wasu yanki daga nasara kurka ce masa ba mai mulkin min Allah ya wake iya mallakan ya tunkuɗe shi an wuna wa min azabin lahi daga azaban Allah in arada in Allah ya nufi an yi mulkin almasiya ya halakar da shi masiya wanda kuke ce Allah ne ibn maryam dan maryam ummu wa wala uwarsa wa man yan bil alli da wanda yake cin gaza jami'an baki daya ai la ahada yamliku zalika ba mutum ɗaya da yake mallakan cewa Allah zai kawo wani abu ya tunkuɗe shi walau kana masihu ilahan da masihun nan annabi isa ya zama allah da kana la kundar la kadar alayhi da ya samu iko a kansa walillahi mulku samawati mulkin sammai duka na Allah ne wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da a tsakanin su ya khaliqu ma yasha wa Allah shine halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai sha a da ya so shi wa qalat al yahudu yahudawa suna cewa wannan nasara da nasara ai kullum min kuma yahudu sun ce nasara sun ce ba sun taru hun faɗa ba ne ya nuna sun faɗa nasara sun faɗa je ce kullum min kuma suna cewa na nu abna wallahi mu ya'ya ne na Allah ma'ana ka abna ihi kamar ya'yansa ne bil qurbi a cikin kusanci wal manzilati da daraja wa ku abina shi ko kamar babanmu ne yarra mata a cikin tausayi rama jin kai wacce baka da tausayi waye bawo kuma suna cewa mu masoyansa ne kullum ya muhammadu ka ce musu ya muhammadu ga raddin su nan idan dai ko yayan allah ne shi ko allah mahaifin ku ne uban ku ne bali mai yawan ku me yasa zai azabtar da ku in sadaka to mun kun yi gaskiya bi za ka cikin wancanan ka an san dai wala yu'azzibul abu waladahu uba bai taba azabtar da ɗansa ba wannan habibu habibahu masoyi bai azabtar da masoyinsa wakar azaba kun hakika ya azabtar da koto cewa kun sha azaban nan to lallai ba an don kuka zubu na makaryata ne bal an tun basharun ku mutane ne mimman halaka daga jimlan abin da ya halitta mini da bashari daga halitta lakum gare ku lakum ma lahum wa alaikum ma lahum ya tambata gare su abin da yake kansu abin da yake gare su ma alaihim abin da yake kansu shi ma ya tabbata alaikum a kanku ya firin man ya sha wa Allah yana gabarta ma wanda ya so almagabira ta gafara na yana gabarta ma wanda ya so ya gabarta masa wa yi azumi na azabtar da man ya sha wanda ya so ta azibahu azabtar da shi la ta'ari la alaihi ba ba bijirowa Allah ma nan bijirowa ce don me yayi ba mai ce ma Allah haka لا جلال عليه ولله ملك السماوات ملك سمينا الله لي ومن والأرض لقسا وما بينهما da abin da ke tsakanin su dun Allah ne wa ilayna masir makoma yana zuwa ga Allah almarji'u makoma ya ahlal kitabi ya ma abota littafi kan jago rasuluna muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo maku yubayyana lakum yana bayyana muku shara'i addini shari'o'in addini ala bakratin misayan kuwa in kida mina rasuli na kan annabi isa har zuwa ga annabi muhammadu shi yake ce ma fatara lokacin da babu wani annabi shi ya ce zamanin fatarati wajen shekara 500 da wani 70 da wani abu shi ne allah ce to ga annabi ya zo muku ala fataratin alhali kuna cikin rashi an zo muku mina rasuli daga manzannai إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول دون با منزو تكانين النبي محمد da annabi Isa ba a samu ba wa muddatu zalika tsawon lokacin wannan 500 wasu tuna sanata shekara 560 ba a samu wani annabi ba tun da aka dauke annabi Isa zuwa lokacin annabi Muhammad na min rasul daga manzanni illa an la taqulu nan karku ce illa uzabtu illa azabtan da ku da ba aiko wani manzo ba har annabi ya zo ya wuce aka yi tashin kiyama in Allah zai kawo azaba zai fice ma jana min nazir ai muna da hanzari ba wani mai gargadi wanda ya zo mana ko mai bushara min bashirin mai bushara wala nazirin ko mai gargadi to yanzu ga annabi nan ya zo muku ban ja kun bashirin wani zero mai bushara ya zo muku mai gargadin ma ya zo muku don haka bala wazar lakum ba wani hanzari gare ku idan yayin nan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana iko da dukkan komai wa min yana daga cikin ikon Allah ta'zimukum wa ta'zimukum azabtan lakum in lan tattabi'u ila ma ku bi shi ba wa kuntum kunna izka na isa da qaumi ya inna annabi Musa ya ce wa mutanansa ya qaumi kuru ni'matallah ya mutane na ku tuna ni'mar Allah akan ku yaji alaikum anbiya yayin da sai annabawa daga cikin ku yahudawa waje alakun ya mai da ku mulukan sarakuna a sahabi adamin ma abota hidima masu hidima wajen mai da taron jama'a wa ta kuma ya ba ku malam yuta hada amin da bai ba wani mutum da ya ba min al'alamin daga talikai minal manni in ba yahudawa ba wanda aka saukan musu da darba da soyayyen tsuntsu sai su a yahudawa wa falkil bari kuma aka keta da kudin gutsi daga sharrin firawuna wa gaira zalika da wani wancanin ka daga ni'imomi wanda Allah ya maku ya kaumi ya ku mutane urkulu ku shiga al'amnar muqaddas da kaza mun tsarkakewa da mutsaharata allati kadama Allahu alaikum wa jannan da Allah ya yi hore ku ya rubuta muku ya hore ku kenan bi duhuliya da shiganta wani an shi ne garin sha bayan sun fita daga masar sun tsira da sharar fir'auna Allah ya ce da ku je an ba ku garin sha wala tartallu kar ku koma ala albarakum bisa bayan ku tanajimu kar ku kare ya kawo baladu don yin tsoron abokan gaba batan kalifu sai ku juya fasiri na kuna masu asara bisa aikun a cikin aikin kalu sai suka ce ya musa inna qaumin da fiya qaumun garin da Allah ya ce mu je ba akwai waɗansu mutane a garin jabbarina masu tsaurin mutane ne min bakaya hali raguwan mutanen adawa diwalan dogayen mutane ne zawai kuwaitin ma'abota ƙarfi wa illa nan da kuda mu ba za mu shiga garin ba ta ya kharju sai sun fita mina da gare ta ba in ya kharju mina an sun fita da gare ta ba inna mu ma dai nuna masu shiga ne na gare ta alhamdulillah